أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم جل العظيم السلام عليكم من دعوة كان ديوان مولم شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه idan ba manta ba muna cikin har yanzu tafsirul usul ila hadarci rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine diwani na farko ko a addawawin sit haka ne za mu tashi harful raini inda maulana ke cewa bismillahir rahmanir rahim سلام على مزن للأسرار بالغ ومركز على الإله السوابق فهو الدرة البيضاء أواد حامد ومعدن تحقيق وأوال دامق وأول توحيد وأول قائم وأول موصول إلى الحق بالغ فسبحان رب قدس العبد سره بنور نفى الأنوار من كل بازق محمد عبد الله طه أحبه بحب إله الخلق مسد البوازق كفاني ابتكارا أن شغبت بحبه سكرت بخمر من ودادك سابقي كفاني بأن ضاه وحاد ربه وأثنى عليه رادعا كل زائر على عابد الذات المقرب دائما صلاة وتسليم عديد البوازق وآل وأصاب مدى قول شيق سلام على مزن للأسرار بالغ شيخ الإسلام yace salamun ala musnin ila asrari baligi wato sallama ya tabbata kan muzni wato hadiri na ruwa na albarka na alheri na dukkan abin da ka sani na kyautayi na Allah nan wannan wato tashbihi ne irin na balaga a shabbaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da mama da hadiri na ruwan sama wanda yake zubowa ana ganewa wanda yake zubowa na sirrorin Allah duk abin da ka sani wa anta babullahi ayyumri'in wa fahu min ghairika la yadkhulu ya rasulullahi kai ne kofar Allah wanda duk wanda ya nufi wurin Allah ba ta wurin ka ba to zai samu kofa a rufe kofar Allah ɗaya ce babbar kofar sa subhanahu wata'ala ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ta nan dukkan kyauta ya samu ta nan dukkan alkhairi ya samu ta nan dukkan kowa ya samu wurin Allah ta nan ya samu alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da ya zama shine gajimaren sirrorin Allah ɗin ya isar da kowanne kowa ya samu daga inda yake wajen laɗafa irin ta Ubangiji in ya zo ba wa halittu ƙanana kyauta da sunan sana Allah ɗifu yake amfani sai ka ya ce ala ya alamu man halaka a nan ba zai ce huwal azizul kabir ko huwal aliyul azim ba ba kamar wala udu hibzu ma bane wala udu zuwa me ce amma da ce Allah lamar halƙa ce mai wala ya udu hifzu ma za hifzu samawati wal ard wasu ya kursiyu wala ya udu hifzu samawati wal ard ka san wani yana bukatan uluwi na Allah yana bukatan azama na ubangiji kiyaye san mai da kasai ba ladafa ke bukata ba saboda girman sammai da kasai misali a wurin mu mu abokan magana shi a wurin Allah daidai suke da kiyashi amma mu yanzu Allah ya ce mana Allah shi ke kiya sammai da kasai shine mai ladafa a'a in ka ji ladafa ce alalin man khalaqa bi ma'ana man khalaqa nan duk abin da ka gani ko ya kasa kiyashi Allah ne shi ko ba Allah ba to ya san inda yake kuma shi zai bi shi da abinci har inda yake kai ka san buhun hatsin da za a baka a matsayinka na magidanci idan an kwaɗa kiya shi akan ta kwanan ta ya kare haka ne haka ne don me saboda abin sai an rage wanda za a baka ɗan guntun kankani saboda laɗafa na Allah da zai dace da wannan kankantar halittar kiyashi kenan ana ganewa sannan ka samu to sai zama wannan gajimarin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam na asrarun Allah zai isar wajen kowa kowa daga inda yake inda yake yana samu sai zan madadi da Allah yake wa ita duka dole da kofa yake mata ana gane wannan saboda ita halitta ba ta ta karba kai wajen zatin Allah ba abin da ya zo wajen daga wurin Allah kai tsaye zuwa halitta ba hijabi ko alheri ne halaka halittar zai ba za ta yi dauka ba dalalar Allah ba ta barin kowa ba za ma ta yi tajalli halitta na wurin ba wannan shi yana mu ganin Allah ba ba shi ba ne bayyanansa ɓacewar mu ne bayyanansa rashin dukkan halitta ne kuma ba wai bai bayyana ba ne a irin bayanan da mu muke jira ya mana to ba za mu iya gama ba da haka wani irin tajalli ne zai a filin kiyama da ke cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatul badr gaira mu da mina aka makale mahazamana za ku ga ubangiji ku a finar yama yadda kuke ganin wata ba wa ubangiji ne kamar wata ba yadda ba kwa kokuwan ganin wata ka tare mun dan matsayin gani wata dan daren sha hudu ba shi sai faɗi ce lailatul badr nan wata kuma yace kamar bai ce kamata raunar hilal ba da in hilal ne za ta lalaka ta nan bana ganin jaririn wata ba haka za a nemi ramadana nan da sati uku ba ba za ta kokowa mana ka cire mu ban gani ba ha gani a madaran sha hudu ba yawwa to ba wai Allah ne kaman wata ba subhanallah Allah ya tsarkaka ya kama da halitta a'a rashin kokowa da junan ne shine wajhu shibahi anan ba shabba Allah da wata mai wajhu shibahi a kaza akwai akwai al-mushabba akwai al-mushabbahu bihi ko akwai wajhu shibahi ko to me wajhu shibahi anan shine rashin kokuwa da juna wajen ganin wata ana gane wannan da haka hijabin da Allah ya mana hijabi ne don mu samu da ya yage hijabin tsakaninmu da shi to ba mu warantana mana hisabi hijabin shine zaman lafiyar mu cewa akwai mu kenan ana gane wannan amma Allah kan subhanahu wa ta'ala bai da mahalli ya tsarkaka gabai ana gane wannan go to sai zama in zai ba din dole sai da hijabi sai da an rage nauyin abin da za a miƙa kasar ruwan sama nan da ke sauko mana ba suna cewa wai a can sama ɗin kankara ne mai nauyin gaske yana sauko yana narkiya in ya zo duk da mu sai ƙara sanarkiya ya zama ruwa ka kaddar ruwa ne wanda muke sha a kofi shine tun daga ba kankara ciki to ai kan ya sauko ya zama oxygen ya zama iskan shaka ma kenan sau dole temperature ya narka shi abubuwa ana gane ya raba tsakanin oxygen da da da hydrogen da su suka haɗu suka yi ruwa iskocin su rabu biyu misali ana ganewa fawar durratul bai za'u awwalu hamidin wa madinu ta haƙiƙin wa awwalu damiri wa markazi ala'i annabi shi ne wato santa ana ganewa na ni'imomin Allah fa bi ayi ala'i rabbi mana fa bi ayi na'ama rabbi kuma tukazziban fa bi ayi ala'i bimana fa bi ayyin na'ama'i rabbikuma tukazzibani a cikin nimomin Allah wanne kuke musawa da annabi biya sahabbai sai rahman suna ta kada kai suna shiru da ya gama ce aljanu sun fi ku iya amsa wannan sura su da nabi musu ba shiru suka yi suna ta kada kai duk inda nace fa bi ayyin rabbi ko daga sai ce la sai ce la bi ayyi ala alaika nukaddibu ya rabba kulli shay'a kama qala ya rabba kulli shay'a ba wani ɗaya daga cikin nimominka da muke musanta muke ƙayata ya ubangijin komai da komai to rabbi kuma ɗin ai mutum da aljanna ya mashi da jikin wani su ne yi kawo ya yi ala rabbi kuma ba wasu sabbai ne guda biyu a gaba annabi ake musu rabbi kuma ba a mutum da aljan ake magana da shi a surar ana ganewa shi ta fi ya ala rabbi kuma mutum ne da aljan kowa ya kawo kili ɗaya misali ko jinsin mutum da jinsin aljan suna rabbi kuma to kan ziba ne ma ga shi ma ta sunya to su aljani aljanu da aka biya musa ta la bi ayi ala ika nuka zubi ya rabba kulla shai ya rabba kulli shai ana ganewa to wannan kenan to a shine as-sawabighi ni'imomi masu kwaranyawa suna zubowa alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu jam'u ni'matin ni'am ni'am ni'amahu zahiratan wa batina ana ganewa nan ce sabaga abu ya yi yawa ya wadatar ka gane ko riga ce ta sabi ga ma'ana ta wadatar ta yi tso ba ta gidarta ba to wa asbaga ya kwaranyo muku nimomi masu yawa a wadace sawabi nimomi wanda suka zubo da yawa a wadace ba wancan ana ganewa fahu durratul baydau awwalu hamidin wa ma'adinu tahqiqin wa awwalu dami manzo Allah tana ce shine wato babbar zinariya da tafi kowace zinariya tsada wacce tafi kowace haske tafi kowace ɗaukaka da daraja a cikin halittar Allah a komai kana da bawo kana da kishir kana da lubbu kana da lubbun lubbi ana ganewa kishiru shine bawo lubbu ta ciki lubbun lubbi kwayancen ciki jam'u lubbi shine albab shi alƙur'ani alƙur'ani ke cewa la'ayatin li'ulil albab ma'ana masu ba masu hankali ba masu kwayar hankali na can cikin waɗansu ɓawon hankali suke da shi wasu ko ɓawon na ciki ne to wasu kwayan can ciki suke da shi lubbu ba agulu ba ne kwayan cikin hankali ne ana ganewa shi ake masu shi ulul albabi to sallallahu alaihi wasallam awwalu hamidin farkon wanda ya gode wa Allah saboda ba wani samin nema a lokacin da shi ya samu ya gode wa Allah alaihi salatu wassalam qul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidin dole ya zama shine awwalul hamidin farkon wanda ya bauta Allah dole kai da shi ne farkon wanda ya gode masa tunda ba zai ba zai bauta masa ba godiya a bautar ba haka ne wa ma dinu ta haƙiƙin shine ma'adini na ta haƙiƙin duk wani abin da ka sani na ilimi wanda ya shafi zatin Allah ko sunayensa ko sufofi alaihi salatu wassalam ko hukunce hukunce dama abin da bai ya kamata sani dangane da Allah su san Allah su san sufofinsa da sunayensa da abin da yake wajibi a haƙƙin Allah abin da yake ya koru ga haƙƙin Allah abin da yake ja'izi a haƙƙin Allah su yi imani da manzanninsa da mala'iku su san kuma shar'o'insa da dokoki ana gane wannan san shar'o'insa da dokoki da abin da yake so a yi da abin da yake so a bari abin da ya waje ba a itikadi da abin da ya haramta a itikadi a zuci da abin da kuma ba damuwa in an tuna shi misali wanda ke ja'izi to wannan shine abin da yake akwai duk da abin da yake tauhidi kallama ba zai a ce maka ga wani abu ja'izi ba sai dai khawatir abu ya faɗo maka a zuciya ko ya saba wa shari'a sahabbai sun saba ko kawo manzo Allah ya rasulullahi wallahi lokaci din mai kan jona ba zuciyarsa yaji wallahi tallahi da ya furta abin gara an kashe shi yace abawajatumuha sallallahu alaihi shi ba a cikin nisa bai surprise ba da abin da kuma shi labari da masu sai ba ya ce har kuɗi zaure wato abin da bahaushen zamani ta wato an zo wajen kasa an zo wajen sabon hausa ne shekara ashirin da biyar talatin ba hausan cewa an zo wajen na zo magana ce to an zo wajen wannan sabon hausa ne ko cewa sai a hankali shekara talatin ba hausa ai gasar lamarin sai a hankali ana cewa yara ina jin kuɗin ke yan mashina ne suka gaji da kaɗan mutane sai suka koma yanzu a koma tuki a hankali ake kai sai ba hankali abin ba zai rika yiwa a gaggawa da ake yi ana gani wannan to sai ya zama wannan kenan cewa cewa cewa annabi ce a wajattu a wajattu ma har kun fara jin wannan a zuci shi ya san maganin da ya ba su ka ba mutum maganin ciwo yana cikin dama wato abin da ya shafi maganin zai rika jawowa mutum zai rika amai misali ya zubar da ciwon ko ciwon ya fito ta hanyar amai ko ta hanyar majina ko ba masu magani suka faɗi haka ba to ya san abin da ya dasa musu a zuciyarsu na tauhidi sai an yi kokowa da shi ɗan kan ya zauna sai ya ce kun iso wurin sai ce to wallahi kun ci ƙarfin sa ne ya rasa da me zai jefe ku shi shedan ɗin da haka da kun zo wajen fassa duk wanda ya ji wani zuciya ka falle sa iz billahi min shaitan rajim ya ce a'udhu billahi min shaitan rajim kuma mutum ya ce Allah ne ya halicci kaza kaza shi ya haifi kaza kaza shi ya haifi kaza kaza waye ya shi kaza kuma Allah ne to shi ko Allah ba ya halicci shi a'udhu billahi to in ya kura wannan tunanin annabi ce ce a'udhu billahi min shaitan rajim ana ganewa so wa awwalu damirin farkon wanda ya daki ƙarya da gaskiya ana ganewa cewa banna zuwa bilhaƙi alal baɗil fayyadi maguhu shi ne dami gana fayyadi maguhu fai zahuwa zahik wani kuma wailu mata sifu to shi ne awwalu damirin wanda yawa ƙarya dukar rugujewa da gaskiya wanda bata ƙara tashi daga nan ba kuma har yau ma yana kai alaihi salatu wassalam wa awwalu tauhidin shine farkon kadaita Allah ba wanda ya riga shi dan ba ma wanda ya san Allah kaman shi halarar da annabi ya kaɗaita Allah bayi da aboki bayi da abokin tarayya a wurin ma'ana a irin halarar da yawa Allah sani ko annabi Ibrahim ala nabi na Muhammadin wa alaihi salatu wassalam bai musharaka da manzon Allah irin wannan sani da yawa Allah ba ko Jibrilu ala nabi na Muhammadin wa alaihi salam bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musharaka a ciki ba a wannan ɗaya ne kawai zai san ɗaya a matakin shine annabi ya san ubangijinsa Allah sannan ya shayar da annabawa ƴan uwansa ya shayar da sauran waliyai a waliyi ɗaya ne kawai misali a samu ƙudubi ɗaya wanda zai sha shi ne ɗaya ya sha tare da da sauran mashayan shi kuma ya sha da ragowansu kuma haka dai madalugai suna da matakai daban-daban ana gane wannan wa awwalu qa'imin kuma farkon wanda ya tsaya kan lamarin Allah ya tsaya akan abinda akan bin umarnin Allah alayhi salatu wasalam wa awwalu mawsulin farkon wanda ya samu usuli ila alhaqi zuwa ga Allah balighi ana ganewa ko kuma awwalu mawsulin farkon wanda ya samu isa ila alhaqi sannan kuma balighi har ila alhaqi farkon wanda isar da jama'a zuwa ga gaskiya ya kuma ruguza kariya fa subhana zarki ya tabbata rabbin wannan rabbin munakkar ne saboda girmama lali annahu munakkar ka gane an nakkara shi wato tsarki ya tabbata ga wani gawurtaccen ubangiji wanda ya wuce hankalinka ba wadan ba a san shi ba a irin sana yadda ake suka gane anan to Allah ya koru ma gabanin sanin mu ba mu san mu san shi a wannan matakin ba sai zama kaman ba ba Allah ne sabo ba mu ne sababbi a sani shi ana gane tankirin ya dawo ya dawo mana mu kenan ba shi Allah ka mu'arraf ne ana gane mu ne ba mu san shi a wannan matakin ba dan ga wutar subhanahu wata'ala qaddasa al-abda sirrahu ya tsarkake bawa wato sirrin bayan bawan wannan ana ce masa wato badali ana cewa ismul badal suke ce masa malaman nahu cewa nafa'ani zaidun ilmu فسبحان ربي قدس الأبد سر سبحان قدس سر الأبد أنا نفعني زيد زيد يا أمفاني دمي سكت علمه واتو علم زيد يا أمفاني نفعني زيد علمه تو أنا تمسى بدل بدل, بدل الاشتمال أنا قاينا بدل الكل من الكل أكو بدل الكل من الكل أكو بدل البادي من الكل أكو بدل الاشتمال أكو بدل الغلط guda hudu ne suna cikin mai aziruma ya kawo su a littafin aziruma ba san ko ya kamata ce kuna karanta shi ko ko watakila ma kun sauke shi tun ne ko to yan kun zo babul badal akwai inda ke babi musamman na ismul badal za ga yadda ya raba su da misalai ana ganewa qaddasa al-abda sirrahu bi nurin nafa da wani irin haske shi ma na hasken munakkari saboda girman hasken da wani irin haske na fal anwar hasken da ya kula dukkan hasake min kulli baziri wato ya kore dukkan hasake na duk wani tauraro da ya fito a sama ya kore mara haske yadda shashe yanzu duk yadda ka so duk yadda tauraro ya haskaka a sama da tsakar ranar haka kace kana so ka ga tauraro ba za ka gan shi ba ba dan ba shi ba ba dan bai da haske ba saboda nafal anwara hasken rana ya zo kure dukkan hasake na wata wata ma ba gane barantana tauraro ba dan ba watan ba kuma ana gane wannan to fiye da haka hasken maiki alaihi salatu wasalam muhammadu abdullahi waye wannan haske wanda da shi Allah ya tsarkake sirrin bawansa wato shi Ibrahim Kaula shine Muhammadu Abdullahi Muhammadu bawan Allah Taha mai suna Taha mun ga muku Taha na ai mun yi shi kwanan baya ko me muka ce ma'ana an kawwana kalmar wajen waɗansu malaman tafsiri ba shi ilu amrin ne ha damirin ne ɗayil ardago kuma akwai ɗaha suna ana ganewa da sunan su alaihi salatu wasallam ɗaha uhibbuhu ina son su Allah ka ƙara mana son manzo Allah bi hubbin da wani irin soyayya ko bi hubbi ila bi hubbi ilahi alkhalqi musdil bawazigi da wato son Allah Ubangiji mahalicin Allahn halitta wanda shi ke ba da dukkanin hasaki duk haske daga wurin Allah suke ana ganewa wannan an cira tushe daga hadisa na sallallahu alaihi wasallam ahibbullaha lima yakzukum o lima yakdukum bi min ni'amihi ahibbu ahibbullaha lima yugzikum yugzi ko daga yuga gazza yugazi tagziya ciyarwa ana ganewa ko yugzikum bizai lima yugzikum min ni'amihi sannan wa ahibbu li mahabbatillah wa ahibbu ala baiti a wata riwaya li mahabbati ku so Allah saboda irin nimomin da yake na abinci na wannan da yake ba ku ni kuma ku so ni saboda Allah ana ganewa to shi zace bihubbi ilahi al-khalq muzdil bawazi kafani shi ce ya ishe ni iftikaran abin alfahari cewa mene an shugiftu bi hubbi Allah ya cika ni da son annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sautu Yusuf yana ce karshe gafa hubban inna lanaraha fi dalalin mubin ma'ana annabi Yusuf ya soyayya sai ya cika zuciyar ita zalika in ji kawayenta suke faɗi ana ganawa ya kama ta da ciwon soyayya ta kama da ciwon sonsa suna ganin batacciya ce lokacin ba su san cewa ba su taba ganin sa ba ita gwada zo ba su amsa ba da baki ta ba su ba ka gane falamma sami abbi makriyin nan makriyin nan shine wannan wannan ya madidi da suke da ita a gari shine makriyin nan nan suna ta ya madidi da ita a gari ta kama da son bawanta to arsala ile ne ta tura musu gayyata da da baki ta ce musu kuma ba ku gan shi bane inda ku gan shi sai abin da ya faru da ni fiye da ga ba su yadda ba amma sai ta shirya musu abinci ta gayyace su dina to kasan matan gari ko da san cin dinan ba dinan bulusin ya samu ne dinan wofi kullum suna hanyar gidan suna bana tana ce daga fadin sarki a tura musu an ce zo ci dina a gaga wannan da hujja makin kowace ta su bayan fataka ta gayyata ba dama wadda da launin muttaka ne wadda kula ne aka kasa saka musu filulluka da kowa za ta dogara kai shine muttaka ne muttaki ina larafafi hudri ittaka shine ya dogara hiya asaya a tabakkau alaiha ina dogaro akai to inda su dan dan kishin gida wato saboda koda sun yi santi ma ba su faɗi ba gara a samu sojan dogaro yasa muttaka ne aka farfaɗi ka kawai wa da kullum wani min sikin ko ta ka to daga baki wuka ma ki waki san da wani abu aka wasu wuka amma tun da ina yanka lemu ne da yanka da abun sha na mar wani ko ce ga wuka ta yanka iya sarai in nama ne ma ta yanka iya da ta ce sai da aka gama wuka ke na su aka ce ta ce masa ukhruj alayhin na fita ka je ka ga da baki na yana fita falan mara ina akbar na wakatsa ana aide hunna wukan na yanka lemu ne ba na yanka nama suka yi yanka hannayensu da shi tana jira da jimi za su suka ce hasha lillahi bi ma'ana subhanallah ma haza bashara wannan ba mutum bane ina za illa malakun karim ita ba ta faɗi haka duk zaman da da shi ba ta kira da mala'ika ba ta kuma yanka hannunta ba kuma ta daɗe da shi kafin har ya shiga ranta ta ji cewa ba ta iya jurewa ba sai ta neme shi sai da ya daɗe a gida ba daga zuwansa ba ne akirmi masu hau a san yan banan ta gida wadda wa za ta ga makanna da yusuf da jan zalim da lalace duk ana tare wallahi galibu ala da lakin nasu duk da ana tare bara ma balaga shi da ta kuma wa za ta su duk ba ji su ba lokacin sai wara wa da tullace ba sai bai ta nasu amma su ranar suka fara ganin shi ita ba ran da ta fara ganin sa ta neme shi ba ana ganewa jama'a mu ne sako za mu cire a wannan karatu duka idan kana zargi mutum da wani laifi manzo Allah sallallahu alaihi ba haka mutum sai Allah ya jarabe ka da laifi ko da gaske na aikatawa in ka fi zagin sa kan laifi wani ba abin da yasa a gaba sai neman mata wani ba abin da yasa a gaba sai fasikanci wani ba abin da yasa a gaba sai zuwa club sai sai da katin sinima ba abin da yasa a gaba sai raye-raye to in Allah ya so kanka mutu shi zai warke kai kuma zaka kamu da ciwo a shi shi qur'ani wai yanzu ku kuna jin wannan labarin da aka wamu cikin sautu yusuf alaihi salam iya abin da fara zamani kenan shi Allah kan zakulo abin da zai mana amfani a wa'azance ne sai ba mu labarin shi ragon da bai da ba sai ga ba faɗa ba ai ba ga wannan da aka fi zari kanmu ba ga wani nan tsaye wuce suka aure da sarki bisa ko an faɗa wani bai da ma'ana ba zai wani wazantar da mu bai ba darasi ciki wajen bangaren darasin ake cirowa ana ganin to kaga su suka ce inna da rafi da lalin mubin ko ta bata ba ta yi daidai ba ko suna ta yi da ita to yawwa kaga ba ji ko ina amma sun zo an gaisa shan lemu da ci abinci ba su ga ga wani ana gani ina za illa man kunkari da suka yi yanka mi sai ta ce to fa zalikun nan ladhi lumtun nan jifi wannan shine kuke ta ganin laifi naka daga lama ya lumu lauman lumtun nan in kai kaɗan ce lumtani amma tunda su mata ne lumtun ne ana gani da maza ne suke lumtum kawai ana antum antun na go lumtun na nifi tunda mun ce karatun luga muke shi zani ke dan faɗaɗawa walakar rawattu an nafsihi walakar rawadu an bai fi fata masna a yi nahu fasugu azabi wani zursotul kamari haka ne walakar sabban bukatun azabun sai fasugu azabi ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر وانا فهل متذكر أنا قانا تو راود يعني برقر راود توناني ميش عن نفسي ناني ميش can da yake rawadu an daifihi ba na rawadu lutsan amma ba lutsun ba an daifihi ba shi ba bakinsa suka nema ba za ka gane wa aka nema sai kalmar da su bayan an وراودته التي في بيتها عن ماذا بأن ديفي كأن أبو كيش عن صديقه با عن نفسه أنا قال كلمة ولكن راودته عن نفسي فاستعصم هكذا الآن حسس الله أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين هكذا تو لمتنني فيه ولكن راودته عن نفسي فاستعصم يا كامي amma ana son tabbata ba ilin ya amma amuru la yuzdan in dai bai aikata abin da ke yin nan ba to karshe zan ba da shi a kulle shi a bursuna wala yakuna min as-sagirin dan ya zama cikin kaskantattu na dan dana masa kaskanci shi ko da yaji haka da yake ni da kai da ke mu muke kokarin mu guje wa sabon Allah su annabawa ba haka bane su a nature su ma yadda muke kyaman najasa haka suke kyaman sabo annabi ba kamewa yake wai kokari yake a'udhu billahi yana ta kana matsuwa yana matsuwa ba a'a yadda kake gudun mushi yadda kake kyaman najasa a matsayin kana dan adam ko baka yi istighfari ba kana kyaman najasa ko ka zama mutum banza dai ga najasa ba ka yawo to annabi haka yake da sabon Allah yana ce rabbi sinu ahabbu ilayya in akwai mala'ika mai rigar mutum to shine annabi ana ganewa yadda ka san mala'ika ne aka sa masa jikin mutum ba zai iya sako ba mimma yad'unani ilayhi to wannan shine yace mene yawwa ka fani iftiharan an shi giftu shi yake mu karshe ka bawo ban go wato an jarabe ni da da da da da hubbi da da son annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganewa son sa ya kama ni son annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama min zuciya sakirtu nayi maye bi khamrin da wani wata iriyar giya min widadika na soyayyanka ya rasulullahi sabiri ana ganewa wanda giyar mai daɗin haɗiya kamar sa'iri da yake cewa wadamin labanan khalisan yawa to nan sa'iri in sa'iri ne sa'irin da sharibi na wanda shi ya fi dacewa a nan kalmar nan na gasa sabiri a kofin ka me yasa sa'iri sabiri to yawwa sa'irin shine daidai don wajen haɗiya ya kamata sabiri a wadace ne giya kuma in za a ta nan daɗin haɗiya ya kamata faɗa ba wadata ta cika kofi ba inda kuma ya kofunan suka cika in ba daɗin haɗiya ya dawowa za ta sai dai ka dawo kai amai to sa'irin ne daidai sa'irin ana gana kafani yace ya ishe ne in ji maulana shekul islam bi anna taha sani manzon Allah ba wahada rabbahu ya kadaita ubangijinsa ya riga kowa kadaita ubangijinsa alayhi salatu wassalam wa asna alaihi radi'an kullu za'iri ya bi Allah yana mai kore duk wani wanda ya zame daga hanya daidai zaga ya zihu rabbana la tuzigh qulubana a zaga falamma zagu yawwa zaga kenan zaga shine sulasi shine fi'ili lazimi kun san bambancin lazimi da muta'addi to muta'addi shine azaga kamar da khala ya shiga fi'ili lazimi ne a da khala kuma muta'addi ne ya shigar ma'anar fi'ili muta'addi fi'ilin da yake faɗin wani yayi aiki akan wani ba yayi da kansa ba ya shiga da kansa ya shigo ko ya shigar fa wani ya shigo da shi kuma shi wanda shigar din ma bai shigo ba wata kila ta wanda ya gefe shi ana gani ko ya hanka ɗai da kofa ya jako ba kasan yan sanda sai su kulle mutum a cikin su ba sa shiga ko sai jako su kulle ana gani wannan to fili mutaddi kenan zagu a zaga Allah qulubuhum shine yake koya mana addu'a rabbana la tuzigh Allah karka zamar da zukatan mu ba da zade ta na to annabi yana kore dukkan wanda ya zani ala abidiz zati ya Allah salatin wa taslimun adidal bawazigi tsira da aminci gurgudun taurari bawazigi nan jam'u bazigin ne yana nufin taurari wanda suka bayyana daga bazaga ya zu ya fito taurari ke fito ana gano wannan yawwa alaman wannan tsira da aminci ala abidiz zati akan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya bauta wa zatin Allah ana gano wannan al-muqarrab wanda bi kowa kusa da Allah da'iman dindindin wa alin da alayensa wa asabin da sabon sama da kauli shaikin matukar fadin mai shauki ya ce mai salamun farkon baitin harafin kenan matukar mai shauki zai rika cewa salamun ala muslin da asrari baligi sallama ya tabbata ga wato hadiri na alherin na sirrorin Allah wanda yake zubo da sirrorin Allah baligi wanda ke isarwa zuwa ko ina ana ganewa wato shi tajalli na Allah na sirruri duk inda ka bare yanzu yadda muke ganin kanmu anan kawaton gida ga mota ga waye waye kai tsalle ba ka taɓa rufin gidan ba ina so in tabbatar maka kiyashi ma suna ganin wannan ramuka su wasu maka makan gidaje ne ana ganewa ba bambanci tsakanin mu da su duk ran da kawo jirgin sama in kalle ta wando idan ka ga yadda kwalta ta zama kamar zanen fensil to za ka gane ashe ramukan mu na kiyashin nan ba ƙarya ba ne haka suke su ma manyan kwalta ne ashe ashe ba ƙaramin gareji ba ne ramin kiyashin nan da ake shigar da ƙwayatsi a'a ba a kanan da ɗaya muka zama su ba ne amma da muka zo muka yadda aka kanan da mutane mun ga ɗan ginan ginan nan su kamar ramuka a ce project na kashe miliyan kaza amma ka gashi ɗan tsul kamar da kamar zana shi aka yi da kansu to allan wayannan manya-manyan shine allan kanana na cikin ramukan ba bambanci so last time ina jin muna maganan tasrifi ko ilmin sarraf ko mun faɗi sulasi muka ce guda nawa ne
ثلاثي alfi'ilu sulasi Na'am.
kala nan muka yi da su akwai fa'ala akwai fa'ila Mhm.
akwai fa'ula fa'ala fa'ila fa'ula na'am misalin fa'ala kamar wanne nazara yawwa nazara aha.
ja'ala ja'ala kharaja fataha to kafin mu je na biyu me mudari'in nazara
yanzu
ala wazi maza ya fulu thank you to sai me kake ja'ala fa yaj'al ala wazi maza yaf'al yawwa ya fa'alu ja'ala ya ta'alu ya fa'alu sai wanne ka faɗa bayan ja'ala da nazara dakala me mudari'insa yadkhul ala wazi maza yaf'ul yadkhul to sannan ba wanda ya faɗi wani kuma any other example na حضر eh حضر yawa shi ma mudari'insa يحضر ya hadara ya haduru ya fulu kenan sai wanne kuma
شرابة a shariba ne شريبة eh يشرب آه.
يشرب ba shi ba فعل eh فتح eh يكتب kamar ya ja'alu kenan ko نعم to to idan muka ɗauki fa'ila sai muka ce mene kamar me wazani me misalin fa'ila ضحك dahika يضحك shariba yashrabu eh
لديمة eh لديمة a ladama ne mari ko نعم a ladama ne
حميدة eh hamida يحمد to dukkan su mudari su iri ɗaya ne kenan نعم samiya ya sma'u shariba ya shrabu hamida ya hamadu نعم Mhm. ba wani ku ba ku participating ba I might think cewa you are not with us are you zan ɗauka ba ma tare da ku kuna shi ku zama kamar zombi kuna ta kalma eh ku rika shiga kuma kuna gwada a koya Mm?
فهم Eh, ya famu eh kuna ma da taka fariha inna la eh mudari isa يفرح يفرح ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الله وما كنتم تمرحون أها مثال القرآن يا فيلا إذن شو القرآن بيكس كله معصوم للتابعين لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أها نعم نعم كارومين karuma ya yi kyau na fa'ula kenan mun yi existing wannan duka ko to karuma me mudarin sa
يكرم يكرم يكرم
a yi majhuli kenan ba يكون عند مبني للموصول ya krim to sai bayan karuma sai wanne
حسنة hasuna ulaika rafiqa sai me mudarin sa ya hasunu sai me
جعل
karuba نعم me mudarin sa ya يقول kurubu bauda ya buudu to mun gama da sulashi a kalla mutum da ba za mu exhausted in examples but there are 1001 examples mu je rubai نعم muna da sulashi kala ne kenan أنا أقول yawwa kaga harafin sa uku shi ma kala أنا أقول yawwa to mu je rubai نعم ne harafi hudu
آه، أحسن
no ka koma ainihin filin lazimi af'ala za ka fara cewa نعم ehe أفعل ehe mudari insa
يف- آه،
eh ka ka dauka da wani don ka iya ganewa wani ka faɗa da su a hasana أحسن mudarin sa mene يحسن a'a يحسن a'a yuhsinu نعم
ahsana adakala yudkhilu akhraja yukhriju al-hayya min al-mayyit ana gane to sai me
أدخل aha yudkhilu yudkhiluhum jannatin ba yadkhuluhum jannatin yudkhiluhum yadkhulu shi ya shiga kenan amma yudkhilu zai shiga da su aljannatai ana gane wannan نعم akhraja min ma'aha ومرعاها أخرج ماضي مدارس يخرج الحي من الميت أه أفهمتها أه أفهم إيه يفهم أنا أيوة أفهم يفهم أبتها
آه هي دي فتاة
أطعم إيه أطعم أطعم ويطعمون كادي مداري يطعم تو أفعل يفعل منين مصدر su wancan ma man dabari masdari ba wancan dai daraba ya dirbu daraban ka gani akala ya kulu akalan shariba ya shibu sharban ko sharaban ana gani ba to wannan fa af'ala yaf'ilu me masdar su
فؤول eh أولا فعالة kuna shiru ba na فعالة
فأولا فعلة فعلة
wani lokaci qur'ani yakan kawo masdari ma dan ya koya muku ce inna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-ardha shaqqan wa anbana fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytun wa nakan wa da gulu fajran mata lakum وجعلنا
hmm? sai ya faɗi fi'ili ya faɗi masdari a ƙarshe ana gane نعم to af'ala yuf'ilu if'alan adkhala yudkhilu idkhalan akhraja yukhriju ikhrajan ana gani ha arsala yursilu irsalan anzala yunzilu inzalan ana gani wannan da kyau wannan ya zauna نعم ya zauna نعم to mu je gaba mu dauki wani cikin ruba'in wannan ruba'i na farko ruba'i guda hudu ne نعم yanzu mun gama da wannan sai wannan فعلة yawwa fa'ala mudari'insa آه، فعلة
يفعل eh kada ya tsoro eh
يفعل yufa'ilu eh يقدم يقدم yawwa manzari sai zama ne
تقديم taqdiman tafa'ilan نعم wa qutilu taqtilan aina ma suqifu ukizu wa qutilu taqtilan ana gane qattala yuqattilu taqtilan kharaja yukhriju takhrijan ana gane نعم sarraha yusarrihu tasrihan نعم
Mhm. Other examples? More examples? Jarraha yin jarrihu ta jiriha shi ne aljarhu ta adil ko da ke sai suka kira shi aljarhu amma dai da manzar jarraha din ne to da da ta jirihan za a ci. Aha.
كرر Yukarriru. aha. Takriran. Haka nazzala yunazzilu wa nazzalnahu
تنزيلا tanzila na ce ƙurani lokaci ne kan baku ma kyautan amsa ba sata ba shi ƙurani bai ba da sata sai dai kyauta wa nazzalnahu tanzila ba zai ce wa anzalnahu tanzila ba anzalnahu sai dai ya ce inzala ko kuma ya shiru ba zai faɗi manzari ba Eh, ko kutul taktilan da ma faɗin manzarin kyautan amsa a gaba da ana gane wa نعم to mun samu af'ala mun samu fa'ala sai wanne فعلة muzari يفاعل manzari
فعلة
To, mu ɗauko shi a wani fili, ka fa'ala ka ala kamar wanne, قاتل mudari, يقاتل mazari, قتالا italan, ƙatala ya ƙatilu italan, jadala ya jadilu jidalan, ya fai jidali su ya kasan shi ɗan jidali. eh, misali, ana gana نعم
غادر yungadiru, mungadaratan, غادرة eh, to, a- a- jahada ya jahidu,
جهاد jahadan kaga fi'alan ɗin kenan ko mujahadatan, wa jahidu fillahi, haƙƙa jihadi kaga ya baka kyautar mazari nan, huwal tabaku.
ya Allah to me yasa mazdarin yake canjawa su kala biyu akwai mai mazari kala biyu ne wannan fi'il shi mazarin sa kala biyu ne wannan ru- ta- particular wannan rubai yana da mujadalata yana da gidala mufa'alata fi'alan suratul mujadalati kuma suratul jidali inda za a faɗa allati tujadiluka fi zawjiha wa tashkila suratul mujadalati eh نعم
to wannan kenan wala jidala fil hajj jadala jadilu mujadalat eh to wani lokaci kuma wani mazarin kawai sai ya ki logo ya ki kaman fasaka ya- ba za ce fis- ana cewa fiskan a fiskan uhilla da gairin lahi akwai kuma fusukan wala fusuka wala jidala ana ganewa wani lokaci ko kalmar kawai rafasa ya rufusu rafsan rafas fala rafasa suna ne a nan ba fili ba wala fusuka wala jidala fil hajj eh to wannan shine sai ne
sai a
a ƙarshe kai ba haka ne guda hudu zuwa na kashe to eh mun ji to na kashe wanne ne alala fa'alala yufa'alilu fa'alalatan fi'ilalan shi ma masdarin sa iri biyu ne kaman wanne misalin sa
alala eh yanzu ka wannan ne zai bada amsa tunda kai shiru da yawa bismillah me ma'anar fa'alala eh kana aran ma ina ce shi ma makaranci ne tunda dama an ce ajin na makaranta ne duka wannan ma makaranci ne na to yawwa eh an ce sai mahaddaci dama ajin eh arma lalubu alqur'ani wani wani wace kalma ta yi kama da fa'alala ba kuma fa'alala bane ha wasu wasu nan iri daya yadda ta kanta iri daya iyaka dai ko kalman ne daban-daban daya arma fa eh kai ka fi shi ma tun da kana dan gwada da su ka amsa daidai amma dai ba wannan bane
dahar galgala akwai shi amma mai sauƙin ma gashi zalzala akwai sautin zalzala da akwai sautin zilzali zalzala zalzil idza zulzilat idza fulilat al ardu fi ilalaha zilzala idza zulzilat al ardu zilz- idza fulilat al ardu fi ilalaha ana ganewa zalzalatan fa'alalatan akwai zalzalata akwai fa'alalata akwai fi'ilalan mazanin su waswasa yuwaswisu wiswasan ko waswasatan allazi wasu simana allazi yufa'lilu fi sudurin nasi ana gane wannan kaman galgala din
amma salsala fa
salsala yusalsilu salsala no Mm, kai ban sani ba ana ji yana iya zama fi'ili ma salsalin salsal akwai sil- salsal da sadiwai da sin da sin ka gane Eh, idan aka ɗauko shi daga salasil izin aglalu fi ana in wasu salasil yi sabuna ana iya amfani da shi wajen ɗaurewa saboda maɗauri sal- sal- salsala kamar sasari da ake ɗaure mutane da shi ina jin daga na hausa suka samu sasarin ma izil aglalu fi ana in wasu salasil yi sabuna anyway mun gama da wannan ruba'i sai kuma si su kuma ce kala biyar ne da wanne da wanne wanne na farko ran ina jin mun faɗi hudu sauran ɗaya mu kai an kira sallah eh mu samu matsaya in fa'ala in fata mudari isa yam in fa'ala yam fa'il yan fa'ala yan fa'ilu mazdari in fi'ala in fi'ala kaman mene in fataha in fata yan fatu in fitahan kaman in khada yan khadu in khida'an eh in daraja yan daraji in dirajan eh sai wanne kuma
ta fa'ala akwai tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan eh
تدحرج ita daharaja ta daharaja shi ne daharaja din ai ai shi ma fa'alala ne fa'alala aka kara ta fa'alala sai zo- ba da fa'alala rubai ba sai aka kara masa ta da fari aka karo ta ta farko sai zo me ta fa'alala ne kon fa'alala ya ta fa'alalu ta fa'alulan ana gane ta daharaja ita daharaja ta daharaja ta shakkaka ita shakkako yau ta shakkako sama'u bil gamani wani zilar mala'ika ta tanzila shakkaka din kawai ruba'i ne tunda ba shakka ba ne shakkaka fa'alala yi shakkiku yi fa'alilu wa yau mata shakka wai mana ta ta shakkafa samamu bil gabani ana gane wannan daga kafa in fa'ala kafa ita fa'ala sai wani
Tafa'al.
tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan kamar wanne
Tadaraka.
eh Tadaraka.
ya tadaraku tadarukan tadaraka ya tadaraku tadarukan eh ta'atafa ya ta'atafu ta'atufan tanawama tanawa mai yayi baccin ƙarya ko na gari likimin ƙarya yayi likin ya bacci ya nuna ya bacci tanawama ya tanawam tanawuman tamara da nan ma ya kwanta ya yi nuna bai da lafiya ya ta makirkitan ƙarya na sanyi lahiya salau to ba za ka ce wai mari da marazal kazibi ya yi wannan hausa ne ka ce tamara da kawai Hmm? ya yi kwanta ya nuna ya bai da lafiya bayan lafiyar salau kana ma iya zama suka ce masa tamara Eh, ka yi bacci ka yi ciwon ƙarya Mu- amarin da kenan tamara eh tanawum yi bacci ƙarya ya tanawum tanawuman eh eh Tabaka.
tabaka shi wannan akwai lada mun gama kenan guda sun cika Uku kenan.
hudu Dama. Ɗayan ba faɗa ba.
to akwai akwai in fa'ala mun faɗe shi ta fa'alala mun faɗe shi mun faɗi ta fa'ala mun fa- akwai fa ta fa'ala daban fa ta fa'a- ta fa'alala daban in fa'ala ana gana Na'am.
wanda mu faɗa ba shine ifta'ala Na'am.
shine na na biyar Na'am.
ifta'ala kamar iktatala walau sha Allah maktatala allazina min ba'dihim min Na'am.
ba'd walau sha Allah maktatalu iktatala bana ifta'ala yafta'ilu ifta'ala fa'ala sai aka kara alifi da farko da aka wuce fadin aka kara wata ta sai zama ne ifta'ala yafta'ilu ya kirkira kamar iftara ala Allah kazban ifta'ala yawanci kirkiran ƙarya shine ifta'ala
Na'am.
amma ba kullum ba kamar iktatala kaga ba kirkiran kisa bane da gaske sun karkashe juna ne kowane bangare ya kashe kowane shi ne iktatalu sun yi fada kashe juna na gani sai mun da mun dawo saboda lokaci biyu ta wuce kira sallah za mu mun dawo sai mu karasa ragowan ko bismillahir rahmanir rahim lalil rahmanir rahim kin da kin sai sun da alhamdulillah assalamu alaikum